ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau 25 ga watan shawwal hijira na da shekara 1446 wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan April shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muka saba yi a duk rana irin ta yau laraba a kuma duk lokaci irin wannan na bayan sallar magriba a wannan guri sannan kuma wannan karatun namu zai zama na ci gaba ne na ta'alim ɗin da muke amma zai zama farko ne a littafin da za mu fara yau insha Allahu ta'ala bayan da muka tafi hutu na azumi Ubangiji ta'ala ya amince mana littafin da muke yi mun kammala shi kafin mu tafi. kuma yau Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare mu da dawowa hutun da kuma fara karatu a cikin wannan sabon littafi mai suna al'aƙidatul wasitiyya. Al'aƙidatul wasitiyya shi ne littafin da in Allah maɗaukakin sarki za mu bibiye shi muna roƙon Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Ubangiji ta'ala ya albarkaci karatun da muke yi, kakanninmu, iyayenmu, malamanmu, yayu da ƙannai da abokanai duk waɗanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama ya kai haske makwancinsu. Mu da muke raye kuma, ararren da Allah ya bar mana Allah ya ba mu ikon sarrafa shi zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi. wannan littafi mai suna al'aqidatul wasitiyya littafi ne na babban malami wanda kuma ya shahara a duniya ta musulunci duniya ta sunna wato Ahmad bunu Abdul Halim bunu Taymiyat al-Harrani wanda kusan sunan da ya fi shahara da shi shine Ibn Taymiyya ibnu taimiya kusan koyaushe mukan ji shi a bakin malamanmu na sunna suna kiran sunansa ko dai a wajen wa'azi a yi kotin reference da wasu maganganu nasa ko wasu littafa nasa ko kuma a wajen karantarwa mu ji ana karantar da wasu littattafa na wannan malami ibnu taymiyat al-harrani wannan littafin yana nan a cikin littafinsa wanda ya shahara mai suna majmu'ul fatawa nasa wanda wannan wani bangare ne a cikin wancan littafin nasa kamar yadda ba sai mun tsawaita ba kasantuwar jin ambatonsa da kuma jin tarihinsa da muke yi a wurin malaman sunna kusan za mu iya ce al-ma'arufu la yu'arraf wanda yake sananne shi kan bai da bukatar sai an tsaya kuma ana kokarin bayaninsa in dai mutum musulmi ne kuma ahlus sunna ne da yake rayuwa a wannan lokacin kusan bai da bukatuwa sai an ce masa wane ne ibnu taymiyat al-harrani ainihin sunan nasa shine Ahmad kamar yadda muka ambata ana masa alkunya da Abul Abbas Abul Abbas sannan kuma daga cikin dalilan da ya rubuta wannan aqida aqidatul wasitiyya kamar yadda babban malami fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin yake kawowa da kuma wasu daga ciki malamai suke kawowa haka kuma a cikin majmu'ul fatawa din ma ya kawo shine wani ne daga cikin mutanen garin wasit ya zo ya nemi ibnu taimiya akan ya masa rubutu akan abin da ya shafi lamari na aqida wannan al-aqidatul wasitiyya littafi ne da ya kunshi abin da ya shafi aqida kada mu hararo a baya mun yi magana akan sallah ne ko to shi wannan akan aqida yake magana kusan kamar yadda malamai suka faɗa shine shi wannan malami ko wannan bawan Allah da ya zo suna ce ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan garin su shi wannan gari da ake kira wasit ɗin ya zo ya nemi akan ya yi rubutu akan abin da ya shafi aƙida sakamakon a wancan lokacin nasu shi a garinsu ana samun maganganu mabambanta an sami malamai masu son zuciya ko kuma kuskuren fahimta wallahu a'lam. da suke ta bayani akan abin da ya shafi matsala ta aqida musamman ta al-asma' wa sifat suna ta maganganun da akwai kurakurai a ciki yazo ya nemi ibnu taymiyat al-harrani da yayi rubutu masa akan abin da ya shafi wannan bangare na aqida wasu malaman suka ce a karan farko ma ibnu taymiya ya ce shi kuma me zai rubuta akai bayan akwai littattafai da suka shahara na aqida kawai je nema ya karanta matsa masa akan shi dai rubutunsa yake so saboda ya san matsayinsa game da aqida ta ahlus sunnati wal jamaa shi kuma yana son bayani ne ko littafi ne ko kuma rubutu wanda yake tacacce daga wanda ya shahara ko kuma ya zamto masanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sanin da yi wa ibnu taymiyah al-harrani game da aqida ta ahlus sunna sai ya matsa masa shi dai duk da an yi rubuce-rubucen yana son ya sami wani bangare ko wani kaso ne daga shi ibnu taymiyyat al-harrani Allah ya sa muna tare ban san ko muna tare ba kamar yanzu zaka iya zuwa kana so ka koyi wani bangaren karatu a wurin wani malami ya ce ma a aga malamai nan da yawa akan a cikin gari suna ta koyarwa kai kuma sanin da ka masa nazatan alkhairi kiyayewarsa da wasu abubuwa da kuma ƙwarewa a bangaren sai ka ji ka matsa masa kai dai shi kake so ya koya ma wannan ɓangaren sakamakon me ya sanu ko kuma ya ƙware a wannan ɓangaren. Don Allah muna tare? To wannan ya sa ya matsa masa akan ya masa rubutu akan wannan ɓangare na aƙida ɗin. Shi ne sai ya sa mata suna al'aƙidatul wasitiyya, alwasitiyya ɗin daga wannan gari na wasita ɗin na farko. Don Allah mun kalli wani kaifin fahimta? sai sa daga garin wasit sai ce to al'aqida alwasitiyya tunda can zai tafi kuma da ita zai tafi na biyu kuma sai ya kalli al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sanya ta ne ta zama al'umma matsakaiciya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ce tunda Allah madaukakin sarki ya ce al'ummar manzon Allah al'umma ce wadda take matsakaiciya kuma aqidar ahlus sunna na duniya suna kan wannan tsarin ne duk inda ahlus sunna yake baya sahun ‘yan zafafawa, baya sahun ‘yan tsakaici, ‘yan menene sakaci, yana ina ne tsaka-tsaki, yana ina tsaka-tsaki sai ƙara sa mata wannan sai amfani da wannan al'aƙidatul wasitiyya, bi ma'ana aƙida matsakaiciya. Don Allah muna tare, wacce ba a wuce gona da iri ba, sannan kuma me ba a yi sakaci ba, ana nan tsaka-tsaki yadda Allah maɗaukakin sarki ya yabi al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan a takaice a gurguje kenan. Ina ga ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara karatun littafin. Na ga littafin namu wanda na ƙoƙarin mu bi ko nawa bugun sai na ga da na karɓi wannan sabon sai na ga da bambanci. Akwai muƙaddima da ya a farkon nan alhamdulillah zuwa can wasu gaɓa ko wance gaɓa na biyu paragraf guda ko paragraf biyu shi babu a ciki sai na ga kenan na da kyau in ɗauko irin namu mu bi ina ƙara duba sai na ga ɗaya bugun na shi kuma yana da wannan insha Allahu shi za mu bi Allah maɗaukakin sarki ya jagorance mu edu ɗaya ne sun yi tarayya kawai fejinan ne ya sha bamban ina ga kamar namu feji ne ina ga talatin ne ko da ‘yan kai feji nawa ne talatin da biyu ba jaye ni kuma na win pages shi wannan da zan bi da suke tare da wannan ɗin peji casa'in da uku ne insha Allah amma komai ɗaya ne kawai gwara-gwara aka mana rubutun wannan sannan kuma wannan aƙida ta alwasiƙiyya yau za mu fara ta in Allah ya sa karatun namu yana gudu, mun iba da yawan da ba zai haddata a lokaci guda ba, to ai sati ne karatun namu haka ne, to a daure a raba karatun a cikin satin yau a karan a haddace rabi washe gari a haddace ko kuma a kasashe kwana biyar, ya zamto dai littafin haddace shi ya kamata a yi. kusan nina daga cikin abun da na kalla da littafin shine in dai mutum ya yadda ahlus sunna wal jama'a ne to wannan littafin kamata ya ce yana da kofi biyu ne yana da kofi nawa in na ce kofi biyu ba irin nawa ba eh a ɗaya a littafi a gida ɗaya kuma a ƙwaƙwalwarsa haka ya kamata haka ya kamata eh in ban ce ya zama wajibi ba kamata yi kowa ya zama littafin nan a ƙwaƙwalwarsa zai yi saving ɗinsa Allah ya mana jagora sannan kuma mun zaɓi mu karanta shi ne ko mu bi ɓangaren aƙida ɗin sakamakon halin da muke ciki duk wanda ya kalli al'ummar da muke rayuwa a cikinta a yau ya san dai kawai abin da ya shafi tauhidi da aƙida sai dai kawai ya koma gefe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan saƙon da malam ya yi iya shi kawai in ka kalla za ka ce me Allah ya tsine masa ko Allah ya saka da alkhairi shi ɗin banza ko kuma shi ɗin alherin Allah ya kai gare shi na'am mu zaɓi kalma ɗaya ibnu taymiyat al-harrani da yayi wannan littafin amincin Allah da rahamar Allah da alkhairan Allah gaba ɗaya su kai gare shi ya kamata mu ce ko kuma shi ɗin banza shi ɗin wofi ko dai kar mai gaggawa mu tafi cikin littafin zuwa ƙarshe mu gani abubuwan da ya faɗa a ciki yaban alkhairi ya kamata mu masa ko tsinuwa muna tare kuwa da gaske na daga cikin harare-hararen da ne akwai abubuwa da yawa al'umma tana cikin ɗimuwa mu kuma gaba ɗaya abin da ya shafi tarbiyya yanzu mun ajiye shi a gefe a yanar gizo-gizo muke kwasan tarbiyyarmu don haka ake ebo ta kowace iri kowace iri wallahi na ji yaro na zagin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna da na kira shi na ce kai ina tambayarsa shi bai san ma waye ɗin ba shi dai kawai sunan ya riƙe zagin ya riƙe an fahimci gaban nan kuwa Allah ya ji kan malam Idris Abdulaziz Bauchi na je wani shago daga cikin shaguna ne yaron zan saya abu ne shi ma dai saya yana gabana wallahi sai na ji kamar yana wasa yana dakta jaki dakta jaki ya mutu sai nake tambaye sa waye ne dakta jakin to shi ma bai san shi ba me zai fassara maka kai wani tunani za ka yi a dole ni ma da tunanin da ne kuma kowa ya tunaninsa daban me ya faɗo maku ku ya ji kawai wani zai ɗauko sunan malam idrisin ya sa me dakta jaki a jiki ko wani ya lafazin ya ce dakta jaki haka ne shi ma sai ya yi me sai ya ɗauka kuma bai ma san da wa ake ɗin ba tona daga ciki mu nutsu mu ga kalmomin nan iya wannan muƙaddimar kaɗai da malamin nan ya yi a wannan littafin kawai kuma ka kalli wani abu wannan rubutun fa ba irin rubutun ka yayi ba ba irin rubutuna bane ba ba irin project ɗinmu da muke yi na yanzu a makaranta bane wani iri muke yi project dan Allah wani iri ake yanzu waye mutum nawa ne aka ya dauki project da yaje yayi da kansa me ma ake cewa yanzu me ake cewa kan project na'am na'am kawai supervisor aka samu ok tashin hankali amma wuce inda nake tunani supervisor kawai gaya ma kudin da aka bayar kawai shi kenan to kafin a zo wannan matakin me muke cewa akan project ai cewa ake ai an gama project ina ga haka ake faɗa an gama project kuma an gama din ne kayan nazarin ne suka kare to ba irin project ɗinka ba ibn ba copy copy ba kenan shi fa da ya nema ba zama ya ya buɗe wani littafi yana kwafa yana wannan rubutun ba da kai ya rubuta shi da me ya rubuta shi da kai sai ka ga yadda yake kwatin ayoyi yadda yake kawo ayoyi a ciki ka gane kuma cewar ashe ma ahlul qur'ani ne mahaddacin qur'ani ne na yankan shakku hadda fa hadda hadda hadda ba hadda irin tamu ba a hadda ta gaske amma a hakan a hakan wani na na yanzu a social media kusan kullun da ya dauko magana sai ya ce ibnu taymi dai lafazin da ina jin na fara jin sa kenan ibnu taymiyan banza wanda kuka ji lafazin nan sai na tsaya na kalle shi na tsaya na shiru na kalla kuma na ga shiga yayi ta mutane shiga ta mutane ai bai kamata a ce mutum bane da lafazin amma wallahi shigar mutane yayi ibnu taymiyan banzan ce wannan bai san ibnu taymiya ba malamansa sun ci amanarsa sun ha'ince shi ba su karantar da shi wane ne ibnu taymiyat al-harrani ba ko bai bude littafin ibnu taymiyat al-harrani ya karanta ba Allah ya gafarta mana Allah ya ganar da shi to sai na ga mu duba muna dole mu dauko ire-iren cikin littafin muna karantawa dan mu fahimci mu wane ne shi a wurin mu ko wane ne shi a musulunci me yayi wa musulunci dan wallahi iya wannan mukaddimar da yayi shi me wannan zagin naji shi ya fi so nawa a yanar gizo-gizo ko na ganshi ban taba jin ya karanto mukaddima irin wannan din ba a karatun dukiliyar da za a yi ga bidiyon amma dai zagi ne eh zai ce ibnu taymiya banza albani banza jafar banza eh wata ramma abin da yake faɗa shine shi yanzu ya sa kamni ya kama malam jafar ya dinga murdewa kenan wannan me nuna ba shi da ƴan uwa haka ne ɗalibansa kuma ba masoyansa bane ha in masoyansa ne suka ganshi yana halin jinya yaya za su iya ƙoƙarin na farko su zo su gaishe shi in suka ga jinyar tafi ƙarfin gida za su ɗauke shi zuwa ina za su yi asibiti da shi wajen likita ya je ya duba shi haka ne to sai na gano ɗaliban nasa ba masoyansa ba ne don da masoyansa ne yana can yana kabari kuma ka ce yanzu na kama shi na dinga murɗewa duk abin da ya faɗa shi za ka ɗauka yanzu kana ta ƙoƙarin kuma cin karo da abin da yake faɗa bai kamata su kai ka wajen likitan mahaukata ba inda masoya ne haka ya kamata ta ce zuwa yana hana shi sakat sai ka hana shi sakat ko karatuttukansa karatuttukan nasa ma waye san kana yi sun san yana yi ne Allah ya ganar da mu ibnu taymiyat al-harrani yace bismillahir rahmanir rahim da me ya fara na'am wannan ma zai tabbatar ma ahlus sunna ne me koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma mai koyi da alqur'ani ya fara da bismillah yace bismillahir rahmanir rahim ita kan tun a cikin tafsiri ko wance tafsirai na shekaru da suka wuce muna ta jin bayanan bismillah bismillah bismillah a wurin malaman mu haka ne da sunan Allah ar-rahman mai rahama wasu ce an ce mai rahama bi ma'ana mai gamammiyar rahamar da baya rowar ya isar da ita ga musulmi da wanda ma ba musulmi ba a nan gidan duniya rahamar ubangiji haka take ba irin kai dan adam bane kai dan adam ne idan ka zo kyautar ka wannan yana son ka yi ka bashi wannan fa yana son ka yi ka bashi wancan fa ya aka ce makiyinka ne sai ka bashi yafi yawa yaya in ka zo ka tsallake shi haka ne bai ma san kana yi ba to shi ubangiji ta'ala da musulmin da ya bi shi da musulmin da bai bi shi ba da ma wanda bai yaki yin musuluncin a nan duniya to wannan arrahman din rahamar tasa yakan dosana wa kowa a nan gidan duniya dan Allah muna tare sai kaga wanda katotan kafiri kuma gashi ya samu kuɗi ya sayi sabon mashin yana hawa eh ko ya sayi mota yana hawa ya sai ya yi gina gida lafiyayye a nan duniya rahama ta ubangiji gamammiya kenan ar-rahim kuma ya suka ce shine rahamarsa wadda ita kuma ta keɓantu ne ga bayansa masu bin sa wanda suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar ina ranar lahira ita wannan rahama ce da Allah madaukakin sarki ya keɓe ta ga muminai waɗanda suka bi Allah a kiyama Allah zai sadar da su ga wannan rahama ɗin Allah ya sadar da mu ga baki ɗaya. Wasu kuma suka ce, Ar-Rahman siffa ce tasa mai rahama, Ar-Rahim kuma shi ne siffar isar da rahamar zuwa ga bayansa, wallahu alam. Ya ce, Alhaidatul wasitiya, Alhamdulillahi lazi arsala rasulahu bil huda. Godiya ta tabbata ga Allah, alhamdulillah. alhamdu shi ma ina ga duk ba sai mun bata lokaci ba duk bayanai sun gabata duk wani dangin yabo da godiya saboda in an ce alhamdu shine ka siffanta abu da kyakkyawan abu kaga yabo kenan duk wani siffar yabo da godiya lillahi sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanne allazi arsala rasulahu wanda ya aiko manzonsa wani ne manzon nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil huda da shiriya ya aiko shi da me da shiriya wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya sai wasu malamai suka ce duk inda ka ji an ce alhuda alhuda alhuda fa kawai ka ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai alhuda ko al'ilmun nafi' ilimi mai amfani shi ake nufi da shiriya duk wani ilimin da ba mai amfani ba to bai amsa sunansa na shirya ba me yasa yace shirya da kuma addini na gaskiya wannan yana nuna akwai addinin da ba na gaskiya ba kenan kenan akwai wasu addinai da ake yin su a ban ƙasa amma waɗannan sakamakon ba addinai ne na gaskiya ba sai Allah bai aiko mana manzo don mu yi koyi da waɗannan addinan ba tsakaninmu da su me mu nisance su mu roƙi Allah waɗanda suke kan irin wannan addinan da ba na gaskiya ba Allah ya gane da su su gane shirme suke yi ba daidai suke yi ba sai ya aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ina ga ga ayoyi can muna ta hararo su akan wannan yace me yasa liyuzhirahu ala dini kullihi domin ya ɗaukaka shi wannan addini na gaskiya akan duk wani addini da ba shi ba Allah ya sa muna tare Allah ya turo manzon Allah ne ya karantar da musulunci domin ya ɗaukaka darajar wannan addinin na musuluncin ya bayyana shi ya ɗora shi akan duk wani addinin da ba shi wannan addini na gaskiyan ba ai manzon Allah wace bauta ya samu suna yi lokacin gumaka wasu gumki suke sassaƙawa su bauta masa wasu me rana wasu rana ce a bar bautan nasu kowa da irin abun da ya kama sai Allah ya turo shi akan duk su ajiye waɗannan ga addinin da yake na gaskiya Allah ya datar da mu ya ɗora mu a kansa wa kafa billahi shahida Allah maɗaukakin sarki ya isa ya zamo mai shaida akan haka wa kafa billahi shahida kada wannan bawun din ta rikitar da mu malaman nahau suka ce za'ida ce kawai yani wa kafa Allahu shahida Allah madaukakin sarki ya isa ya zamo mai shaida ne akan cewar shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a da kuma addini na gaskiya din domin ya fifita shi ya ɗaukaka darajarsa akan duk wani addinin da ba da ba shi musuluncin ba ibnu taymiyat al-harrani yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kaga nan iya nan ayya isa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu sai karfafa maganar shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi Allah ya samu na tare iqraran bihi wa tauhida yace ina mai iqrari da hakan kuma ina mai kadaita shi ina mai iqrari tabbatarwa da kuma kadaitawa ku kalli gurin nan sako ne mai girman gaske cewar in ba Allah madaukakin sarki ba akan duk wani abu da ya shafi bauta ba a yi wa kowa sai wa sai Allah madaukakin sarki Allah ya kadaitu da duk abin da ya shafi bauta saɓanin waninsa ba a bauta wa komai kenan batun gumaka ma sun kauce ba a bauta wa kowa saiwa sai Allah maɗaukakin sarki hatta mala'iku da suke da daraja a wurinmu ƙur'ani ya tabbatar mana halitta ce mai daraja annabawan Allah masu daraja ce ta musamman ga maɗaukaki a cikinsu overall ɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dukkaninsu ba a bauta musu wa ake bautawa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi ne iƙararan bihi wa tauhida kuma yana mai kaɗaita wannan abun da ya faɗa a sama na cewar Allah maɗaukakin sarki yana shaida cewar babu abin bauta da gaskiya sai shi yana mai tabbatar da hakan yana kuma mai kaɗaita Allah akan hakan ya ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewar lalle annabi muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne bawansa bawan wa kenan bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah ina ma'anar manzo dan aike ne daga Allah madaukakin sarki jama'a mun fahimci gurin nan shi ma idan ka fahimci kalmar bawa me take nufi shine zaka ƙara gano matsayin Allah madaukakin sarki ratarsa da ta manzon Allah ba ɗaya bace ba jama'a muna tare in ka halarci ko ka halarto a zuciyarka ya matsayin wane yake a wurin mai gidansa wane bawa din nan a wurin mai gidansa ya yake na'am akwai wanda yake zuwa gidajen sarauta ka je ka ga bayi ya suke a wurin masu sarauta akwai dan rata tsakani akwai dan rata ko oke ta wuce dama ratar haka ne to haka za ka hararo tsakanin Allah da manzonsa, sannan ka hararo tsakanin shi oga da ya aiki wane yaransa. Abin da yake? Nam, da malan da ɗalibin malan ɗaya ne? Akwai bambanci? Ɗa da mahaifinsa fa, da bambanci ɗaya da uwarta fa. Da ban a ƙasar Hausa bane ce to mata da mijinta fa. Akwai. a ƙasar Hausa? Shi kama wannan canzawa aka yi. Na'am? Mata da mijinta, akwai bambanci? Wane iri ba irin na ƙasar Hausa ba, ta hararo ba irin na me ba na ƙasar Hausa ba. Ƙasar Hausa ma akwai daidaiku, a ni shaida ne a yi tun da kai aure ne? oke a to kai ma shaida ne a ni ma shaida ne akwai daidaikun eh na'am na'am kasar Hausa nan ningawa ma a mu kan ningi ai ba mu da wannan matsalar mu da wuri da mu fahimci wannan ai ningi insha Allah sai dai a wasu garuruwan haka ne to ka hararo wannan abin da yasa na kawo wannan shine ana kuskure a babin tauhidi a ɗauki matsayin manzon Allah a bawa Allah shi kuma manzon Allah abin da ma ya yaƙa kenan an fahimci abin nan kuwa ya abin da ya yaƙa karantar da yi wa al'umma ya karantar da sahabbansa shine su gane bambancin ko su fahimci cewar shi fa bawa ne ba shi ba ne Allah bawa ne ma a wurin Allah ka fahimci bawa a wurin mai gidansa to shi ma bawa ne na Allah kamar yadda wane ya kai ya aiki wane wane ɗan aikan wane ne to shi ma ɗan aika ne daga Allah ya ɗauko saƙo zuwa gawa zuwa ga bayin Allah don Allah mun fahimci gaban nan so da rashin fahimtar wannan gabar sai ta sa a ɗauke ka a kafirtar kama ba san kuma fahimci gaban nan ba ha me ya faru wannan sunan da muka kira Allah ya gafarta wa malam Idris Bauchi dutsen tanshi ba irin wannan magana dai ba aka ɗauko wannan sunan aka wannan ba kuma me ya jawo kuskuren fahimtar bambanci tsakanin Allah da manzon nasa wannan fa shine ka zo yanzu a nan rayuwarka ta duniya za ka faɗi ƙasa ya ce in da ka zauna ma me da ka ce ne sunan wa da ka kira manzon Allah ko Allah manzon waye karantar da mu Allah za a kira shi manzon Allah shi ya karantar da mu in ka zo da ka yi wani abu ka kira sunan Allah ka nemi taimakon wa kenan Allah za ka ga buɗi akai haka annabi ya koyar ya ce in kuma matsala ce yanzu ta zo maka ka kira sunan wa allazina idza asabatuhum musibatun qalu madha inna lillahi inna wa inna ilaihi manzon Allah sai zo ya karantar da al'umma in musiba ta zo fitina ta zo damuwa ta zo to ka ji kawai inna lillahi wa inna amma cewa yi a kira sunansa a nemi taimakonsa a wannan gabar ya ce in bala'i da musiba ta zo a nan gidan duniya to ka kira Allah kar ka kira manzon Allah saboda manzon Allah bai ce a kira shi ba Allah ya ce a kira idan kai haka ka zama masoyin manzon Allah na gaske cikakke dan Allah muna tare in kai sabanin haka a'a kafan ɗarewa manzon Allah. Saba manzon Allah ne, ka zo faɗuwa ka ji ka shiga musiba ko ka yi tuntube, ka kira wani ba Allah ba, a'a ina soyayyarka da manzon Allah. Shi ga abin da ya karanta da ce kira Allah kai kuma sai ka kira wani. Don Allah an fahimci gaban nan kuwa, sai ka kira shi, ka san da manzon Allah na raye dai ba zai barka ba. ko ba mu da hadisin da suka ce mu je mu nemi gudumawa agajin manzon Allah ba mu karanta kitabun tauhid ba manzon Allah ya ce musu me la yustaghafu bi innama yustaghafu billahi yace a a ba a neman gudumawa ta matsala aka shiga eh yace wurin Allah ake tafiya shine mai warwarewa shine me me mai warwarewa sai malam ya maimaita a nan gidan duniya haka ake yi sai aka ce maki manzon Allah ne dan Allah mun fahimci gurin nan kuma Allah ya sa masu bibiyan karatu don Allah don su ji gaskiya su ɗauka sai ga karatuttukan da kuma yake ƙara fayyacewa yake ce a lahira kuma ba manzon Allah ba ma akwai salihan bayi ma da Allah zai ba su damar su yi me su yi ceto su yi ceto bayan annabawa akwai bayan Allah da suka kiyaye dokokin Allah kiyayewa to a lahira Allah zai ba su damar su yi ceto ya ceto shi a lahira kuma ko mamarsa za tana cikin wanda aka ba da masu yi ceto babansa na cike ce baya san nasu a can nawa yake so ya ce na manzon Allah yake so dan Allah in kana da adalci wannan yana daga cikin makiya manzon Allah ko da baya kungiyar ka ya kamata ya shigo cikin makiya manzon Allah bai kamata ba Allah ya fahimtar da mu to kun ji aqidar ibnu taymiya yace shi ma yana shaida cewa lallai annabi muhammad bawa ne na Allah kaga ya tabbatar da annabi abinda annabi ya tabbatar sannan kuma dan aike ne na Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida yace Allah yayi dadin tsira gare shi ina ji ana sallallahu alaihi Allah ya daɗin tsira ina ma'anan haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kare martabar manzon Allah in ka ce Allah ya salati wa manzon Allah bi ma'ana ya ƙara kare martabar sai ƙara ɗaukaka darajansa wa sallama shi kaɗai ya ce wa ala alihi da kuma alayensa shi ma mun yi bayanin waɗannan a baya an ce alu muhammad wasu na ganin waɗannan gidaje guda haɗu alu aliyu alu abbas alu aqilu alu ja'far kuma suka ce a'a in an ce a ya haɗa gaba ɗaya da duk mabiya manzon Allah har zuwa tashin alkiyama in ka tsarkake ka bi manzon Allah sau da kafa to kai ma ka shiga cikin wannan addu'ar Allah ya sanya mu ciki yace wa sahbihi da kuma sahabbansa wa sallama tasliman mazida kuma Allah yayi aminci ya bada kariya wa manzon Allah aminci mai karuwa aminci mai karuwa malam ibnu taymiyat al-harrani yace amma ba'du yace bayan wannan kalmomin da ya gabatar a sama yace fa hadha i'tiqadul firqatin najiya fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiya yace wannan shine aqidar jama'a masu tsira jama'a masu me masu tsira masu kubuta Allah ya sanya mu cikin su ba muna so mu zama cikin su ba yace to ga aqidar su shine zai rubutu akai tunda ya zo ya matsa masa akai ya masa rubutu akan abin da ya shafi wannan yace to ga aqidar aljama'ar da take mai tsira almansurati wacce kuma za a taimaka waye mai taimakon Allah madaukakin sarki to duk jama'ar da take so ta tsira ta kubuta Allah ya taimake ta yace wannan rubutun aqidar su ya rubuta akai kuma malaman musuluncin duniya suka bi littafin suka bi littafin Allah ya sanya masa karbuwa sakamakon me ba da san zuciya yayi ba ba da san zuciya yayi ba sannan kuma abin da ya kawo suka ga shine abin da Allah ya tabbatar shine kuma abin da manzon Allah ya zo ya jaddada ya tabbatar din ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alqiyama ila qiyami as-sa'a har zuwa tashin alkiyama su wane ne alfirqa annajiya din jama'ar da take mai tsira al-mansura wadda kuma za a taimake ta din yace ahli sunnati wal jama'a imana aqida ta ahli sunna wal jama'a kenan kaga ma in kai ba masoyin manzon Allah bane littafin ba ai dan kai ba in kuma kai masoyin annabi ne na annabi ne to da kai ake littafin Allah ya datar da mu yace wa huwal imanu billahi aqidar ita ce yin imani da me da Allah wa huwal imanu billahi imani da Allah kalmar iman ai larabci ne ko imani imani da Hausa ma muna fada daga kalmar amana ne fa yayi imani in an ce amana bi ma'ana saddaqa ya gaskata yayi me ya gaskata to kenan shine imani da Allah gaskata samuwar Allah madaukakin sarki yace wa huwal imanu billahi mutun ya gaskata ya tabbatar ya amintu ya nutsu ya samu yaqinin cewar akwai Allah madaukakin sarki akwai Allah madaukakin sarki shi ma na da rassa ko ba mahallin ba yace wa mala'ikatihi kuma mutun ya tabbatar ya gaskata cewar me akwai mala'iku na Ubangiji ta'ala wa kutubihi da kuma me littattafansa, wa kutubihi da littattafansa, wanne ne namu mu aka ɗora mana? Kitabullahi Alƙur'an ba, wa rusulihi da kuma manzanninsa, wa rusulihi da manzanninsa, sannan mutum ya gaskata ya tabbatar ya sami yaƙinin cewar me, wal ba'athi ba'dal maut. akwai tayarwa da za a yi bayan mutuwa wal ba'thi ba'da al maut bayan da an mutu ka san na daga cikin abin da fa yake dan sa shi dai yake dan cin nasara akan mu eh wata rana wani yazo yana buga irin kwano din ne yace kai yana kida ne fa haka da kwano ne ma ko da jarka ne yace subhanallahi an ce fa shedan fa daga karshen zamani dai zo ya ebi jama'ar sa yace kai to shi ne ma karshen zamanin tun muna yara ake ce mana mutuwa kiyama ta kusa ta kusa ta kusa yace har muka zo yanzu yace mu ma yanzu da mu ga wa ƴaƴan mu kiyama ta kusa yace su ma sun haifu da su ga wa ƴaƴan su yace haka ba da ta tafiya eh yace tun suna yara ake fada ta kusa ta kusa kuma gashi yanzu har sun girma sun yi aure sun haifa to su ma da su ga wa ƴaƴan su ta kusa yace su ma ƴaƴan nasu su ma haka da su fada wa ‘ya'yansu su tun suna yara su je ce haka fara a yi ta yi. Kai ka san in dai da imani da cewar bayan an mutu za a tashi mutum a binciki me yayi anya bisa kuskure naira goman ka ta fadi a hanya kai ba naira goman ka minti cingan ɗinka ya fadi a hanya cingan ɗin ma ba mai irin gidan nan ba ba mai mai leda ba koyin kurciya ina yana faduwa yana ya ɗebi ƙasa ko shi ne ya faɗi naka zan ɗauka na san bayan kiyama bayan an mutu da a tada ni kuma za a binciki wannan zan ɗauka ballantana ba cingan ɗinka koyin kurciya ba naira goman ka ce ko fiye da goma ce na samu dama na ɗauke ta na koye tun da baka gani ba ruwa ta sha an yi haka za ta faru kuwa na'am in an yi imani da wannan wannan za ta kasance ballantana in tsallaka gidanka in tashe ka in kwata watakil in caka maka ma na arci to akwai imani na daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a shine su tabbatar a zukatansu su sami yaqinin cewar me akwai al ba'th ba'da al maut shine yace wal ba'thi ba'da al maut da kuma tayar da bayi da za a yi akwai hisabi da za a yi bayan mutuwa wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi da kuma imani da kaddara mutun ya yadda da cewar a rayuwa akwai kaddara takan iya zuwa mutun ya ganta positive or negative shine khairihi wa sharrihi din Allah na iya jarrabanka da wani abu a matsayin kaddara abun positive ne amma kuma jarrabawa aka maka ban san ko muna tare ba wa nabulukum bisharri bisharri walkhairi fitna dubin Allah yana yi wa bayi ne a matsayin mai jarabawa da Allah ya ma alkhairan ya baka dukiya ce yawan kuɗi ne kadarori ne kaza da kaza ne amma jarabawa ne a gaya da ka yi da ita ya za ka yi muna tare kuwa alfahari za ka dinga yi kafi kowa ka samu kofar lasisin cin mutuncin kowa ka samu lasisi na me aikata ayyukan sako hasa wani fa bai san me aikata ayyukan sako ba sai lokacin da dukiya take samuwa haka ne wani bai san ma ana cin mutuncin wani ba sai lokacin da kudi ya samu shi da kowa a wurin sa abun mutuntawa ne amma yanzu fa da dukiya ta samu takalmin kar takalmin sa takalmin me na karfe kowa ka taka yayi me ya taku to jarabawa aka maka a gayaya za ka gode ne ko kuma za ka butulci godewa za ka yi ko kuma butulcewa za ka yi in Allah ya ma taimako ka gode to wala in shakartum in kuma butulcewa ka yi ta zama abun alfahari abun tsiya abun kaza to inna azabi wala in kafartum inna azabi Allah ya ba mu ikon godewa ni'imarsa dan haka duk wani abu da zai same ka malan cikakkiyar lafiya kawai in Allah ya baka wallahi tallahi Allah ya baka ababin jarabawa ne dan san ko muna tare ba iya koshin lafiya akwai wanda wallahi sai yi wata guda bai yi zazzabi ba ko is zazzabi wata guda fa wa alaikum salam okay ana iya samun samun fiye da wata guda ba eh da gaske wani zai dau dogon lokaci ha yanzu ba ana ta ce ulsa ta ta hana mutane azumi ba wasu wani yana so yana nafila to na farillan ma kasai yake wallahi wani shi olsen kawai cewa yake shi dai to ya take ne ya take ya ake jin ana olsen shi wallahi bai sani ba saboda Allah ya wadata shi da me lafiya cikakkiyar lafiya wallahi bai san ya olsa take ba bai sani ba wannan aka zo ana ce ciwon kai to shi wallahi bai san ya ciwon kan yake ba dan bai taba ciwon kai da ka gani ina kamar normal ne common ne shi wallahi bai sani ba kamar yadda wani aka zo ana ce kai ana fama da talauci wallahi kalmar yadda ka ji ta haka kawai ya ji amma shi meye talaucin shi bai san meye talaucin ba babu shi bai santa ba kuma tun da ya taso a cikin haka ya tsoro talaka ba za su ci masara ba su yi sun ci shinkafa ok eh kaga irin labarurrukan nan na majalisa akwai yaron da ake gaya mana a gine wasu sun je gidan wani shi ma dan gine fa amma a can wani gari birni wai fitowa ya ga ya ga mutane sun zo baki kawai sun je sun kunna famfo a jikin katanga suna an sa muna irin wannan
jinkirin aure ba a ƙasar hausa na alaƙa jiki amma musulunci ba yi imani da wannan wata allah ya sa allah ya rubuta mace tana fara balaga miji ba miji ba mazaje sai ta wancan ya ce ita yake so wancan ma wancan kuma du su zo da niyyar aure kowa ya kawo kuɗinsa ma kowa ya kawo kayansa shi ita yake so ke kuma sai Allah ya rubuta miki sai kin in- ita tana shekara goma sha biyar ne ke kin yi sha biyar so hudu nawa arba'in Ru- Allah ya rubuta sai kin yi arba'in ɗin namijinki ya zo in kika fahimci abin a matsayin ƙaddara kika rungume ta sai alkhairi ya shigo dole kuma wallahi sai an runguma wannan eh sai an runguma na daga cikin hadarin da muke fadawa rashin imani da kaddaran nan Allah dai ya fahimtar da mu babi ne mai fadin gaske dan shi ma littafi ne guda eh littafi ne guda daga cikin wanda suka yi rubutu akwai Muhammad Ha- Hassan littafinsa ya kai wannan girma dai imani da alqada wal qadar ya kai wannan girma girman sa ma kamar wannan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu don haka na daga cikin aƙidar ahalus sunnati wal jama'a in kai ahalus sunna wal jama'a ne idan kyakkyawa ya faru da kai ka gano daga Allah ne kasancewar duk duniya in za ta haɗu akan s- wannan alkhairin ya same ka ba su isa ba kawai don Allah ya rubuta dai zo ne ya zo in duk duniya za su haɗu ka rasa ko ka shiga matsala ba su isa ba in Allah ya rubuta ba za ka shiga matsalar ba ba za ka rasa ba sai ka samu don Allah muna tare amma halin da muke ciki abun alfahari ne wa shi wanda ya maka sila da ban ni na masa kaza ba da kaza ba zai faru ba haka ne in aka samu matsalar fa kai ma ka zunga jin kawai wani ne ya jawo min wani ne ya- wani ne sababi ba a ma ce sababi da ban wani ba da yanzu na yi kaza da ban wani na- wallahi duk duniya ne manzon Allah ya gaya wa sahabbinsa wa'alam annal ummata law ijtama'at ku ala an yanfa'uka bi shay'in za su amfani da kai sai da me illa bi shay'in qad katabahu Allah laka aw in kuma akan cutarwa ne fa za su cutar da kai su ma ba zai taba yiwuwa ba ba zai taɓa yiwa ba wannan a wannan lokacin muna da bukatuwa zuwa gare shi na sosai a yi taka tsantsan duk yanayin da aka tsinci kai na alkhairi a ji daga Allah ne wani na iya zama sanadi wani za- na iya zama sababi haka ne haka ne kai wannan rasuwan ta malam idris bauchi wallahi tallahi akwai wanda yake ce kai wana fa mugu ne dama ya ce zai kashe shi ba wallahi ok ku ba ku ji ba eh shi yana ga wai ashe wai dan adam ma na iya kashewa ne dama ana iya yi ne eh kaga a nan gini ba za su san wannan ba akwai wuraren da suna nan da wannan matsalar jin wai akwai gobe da nisa ita wace ce ta shiga mata gaba ta tsare mata a kashe ta kawai wani ne ya shiga masa gaba akan harkar kasuwa ko akan kaza a kashe shi gobe da nisa za a je a yi abin da za a yi a kashe shi wallahi sai Allah ya rubuta eh ba wanda ya isa ya kashe ka sai ranar da Allah ya rubuta za ka bar duniya ta zo muna tare ba wanda ya isa ka rasa ina neman kaza kake wallahi sai dai a yi ta yadda za a yi kar ka samu amma Allah ya rubuta da ka samu wallahi ka kai shi ko me baka yana kuka yana hungo shege he ya miko ma yana hungo yana zagin ka in Allah ya rubuta kuma ta hannunsa kullun aka samu gaban nan ina maimaita irin wannan gabar da aningi ta faru aningi aningi fa aningi muna health technology lokacin tana can side din allowances da ake ba mu 2000 aka zo gabar da verification za a yi verification da yi kafin a bayar aka yi kwamiti daga local government chairman na lokacin wanda yake mika kudin daban mai duba takaddun naku na makaranta daban wallahi nazo daga cikin shi mai mika kudin Allah ya jarrabe shi da son wata yarinya ashe ɗaliba ta ce ita kuma Allah ya jarrabe ta da bata son sa bata me haka aka musu jarabawar biyu ƙarshe ta rasa kuma yadda za ta masa ya ta yi ƙarya da ni ta ce malam ne ya ce shi fa kan na yadda na ƙara saurarenka ƙarshe dai na ƙarshe kuka take ta ce malam tsallan kwaɗi ya sa su jiya a kansa ita kawai ya yi haƙuri jiya ma malam ayuba tsallan kwaɗi ya sa su na zo nake tambaya dama ni na sa maza ma tsallan kwaɗi ne maza ma ni ban sa su ba ballanta na me mata kuma wallahi ya tabbatar da haka ya gamsu da hakan a nan gifa abin ya faru ta har gaban walinta walinta wata rai kira yake ce me yake faruwa ne ka hana ta ta so shi ko kai kana ciki ne in kana ciki wallahi ba matsala zan karbe ka no bibiyun ce ba ma san taɗin ba amma a kira ta in ta ce da gaske ne wallahi hakan ne na yadda in ta ce na hana wallahi na yadda na hana ɗin ya ce a ba za a kira ta bance wallahi a kira tana faɗa kawai kar a yi kokonto hakan ne wannan bawan Allah shi ne mai ba da kudin allowances ɗin na zo na mika takarduna mai karɓa ya yi cekin ya tabbatar ka cancanta a baka ba ko baka wannan ba kawai na karɓa ce ala gafa ta malar kawai shi ya ajiye in je in karɓa sai mai bayarwa yake nuna ba a fa duba takardunsa ba ya ce na ce ka bashi kowa mika masa aka yi hannu da hannu a ninge abin ya faru ba yana kawo fadan mu dariya bane ko dan cin mutunci kaddara imani da kaddara kawai kamar yadda na fara din kowa mika masa aiki da ya haka irgo he watsa kawai ni din sai na sunkuya na iba in ce Allah kenan to wallahi in Allah ya rubuta da ka samu ko me baka yana baka yana dan iska shege yana kudinta mama ashar in Allah ya rubuta kuma ta hannunsa dai zo sai ya baka yana ko da ashar din ya miko maka eh in Allah ya so fai azabtar da shi ne sai a bashi kuma ta hannunka kuma dole sai ya bayar saboda da a binciki ya bayar ko bai bayar ba in Allah ya so ya sassauta masa kuma sai a baka ta wata hanyar sai dai ya ganka da shi to haka ya kamata duk ahlus sunna ya doro akai in naka ne naka ne in ba naka bane ba naka bane Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina ga shine muqaddiman da malan yayi dama wannan littafin na kuma duk wannan muqaddiman babu inda zamu tashi ya ce mi wa minal imani billahi ba shi kuma nan dama shi ne farkon ma ba mukaddimar shi ya ce alfasulul awwal alkawa'idul asasiya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi sai ce wa minal imani billahi in Allah madaukakin sarki ya amince darasinmu na gaba za mu tashi ana Allah madaukakin sarki ya shiga lamuranmu Allah kar ya bar mu da dabararmu da iyayenmu Ubangiji ta'ala ya nusar da mu daidai ya ba mu ikon aiki da daidai din Allah maɗaukakin sarki ya rufe idanunmu daga kuskure ya hana mu aiki ganin kuskuren ballantana mu aikata shi akwai matsala subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu